Roll through it. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قلت نتي إنجي شريف ما أعظم هذا الميزان الذي ذكره الشيخ الزروق kai wannan ma'auni da shehu zaruk ya ambata girmansa ya kai inda ya kai waya kunu min akbari asbabi hazil awsafi al-i'timadu ala nasabi ma al-jahli bi ulumi shari'ati wal haqiqati dogaro da dangantaka cewa ni dan wane ne ko jikan wane tare da cewa ba a san ilimai na shari'a ba ko na haƙiƙa to yana daga mafi girman sabubban sufantuwa da wa'annan sufofin wal iktifa'u bi hadha tasawufi min bidunil kutubi da cewa a wadatu da rukan tasawufi daga cikin littattafai wanda shi ba a wajen shehi ba a wajen malami ya karbi tasawufinsa ba a'a wajen dube-dube ne a littattafai duna ruju'i fihi ila rijali ba tare da komawa a cikin wannan ba zuwa wanda suke gwaraza wanda suke mazaje au suhubati rijali ko abuta da manyan mazaje gwaraza da ta haƙoƙi bai haƙaƙil jazbe dole suluki domin tabbatuwa da haƙiƙu na jazba ba na suluki ba kamar lai masabil arifina wanda bai abuci masana Allah ba litta haƙoƙi bi maratibi kamalil baƙa'in don samun tabbatuwa da darajoji na samun cikar wanzuwa wato bayan ya yi fana'i ya yi fana'i ya yi fana'i ya dawo halin wanzuwa yadda aka faɗa fa ya fana su mai fana su mai fana fa kana fana uhu ainihin albaƙa'i lam kun ahlan lil irshadi bai cancanci ya zaya shiryarwa ba yadda maulan musho ibrahim yake faɗa gari kun nuri lam yakun bil imami fa kaifa bi man yugarraqu fi zalami غريق النور لم يكن بالإمام فكيف بمن يقرب في الظلام عند ذلك لنفسه ko da ya da'awar haka ɗin ga kansa a wadda a zalika lahu gairuhu ko kuma ne masa da'awar wannan da zalika shi tare da ayi mata ɗariki wannan ne sa shagabannin hanyar Allah suka sharɗanta al'izna ta mamin almashayi samun izini cikakke daga shehunnai ba da su batin kamilatin bayan ku abuta shehun nan abuta wadda take cikakkiya limuddatin kafiyatin da zamanin da zai wadatar hatta ya sulal fatwu tammu lil abdi habbudi cikakke ya samu gabawa min Allah tabaraka ta'ala ya gwajin Allah tabaraka ta'ala wahaban la kasma ta fuskar baiwa ta Allah ba wai ta fuskar bawa shi yayi tsururin abun ba wala hatiyala ba wai dabara ba kama ta kaddama ani shay tijani kamar yadda gabata daga shay tijani radiyallahu anhu awwala hadha al-mafasi farkon wannan binciken wal kalam huna kulluhu ma al-mu'taqidina magana da ake duk anan wato ana yin ta ne tare da wanda za a faɗa musu su yadda za a faɗa musu su ɗauka wa amma mu'taqiduna amma wanda ba abin da suka sa a gaba sai jayayya sai dai su suka falayan fa'uhumun nusu to duk wata nasiha da za a yi musu ba za ta yi musu rana ba ba za ta yi musu amfani ba la'anna allaha yuridu an yughyihu domin Allah manufarsa ya ɓadda su wanda ko Allah ya nufi ya ɓadda shi to ya za ka yi da shi wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a wa fi duraril gawas ya zo a cikin duraril gawas na shehu wato Abdul Wahhab Sha'rani sa'altu radiyallahu anhu na tambayi sai dai Aliyu Hawas Allah ya kare da gare shi an haula illazina kasadu taslika lin-nasi min al-fuqara'i fi ari misra daga wannan da suke nufin su sa mutane a hanyar Allah a ƙasar Misra daga cikin wanda suke da'awar dangantaka ga fakirai wato mutasawufai ma jalin bi bada akami shari'ati tare ko da cewa sun jahilci wasu abubuwa daga cikin hukunce na shari'a hal ya karahu zalika fi kamali wannan zai suka a cikin cikarsu bakala sai sai dai aliyu hawa sai ce na'am warai kuwa la yan bagilil fakiri a tasadduru fi dariki ba daidai ba ne wanda yake muridi wanda yake fakiri ya ce zai nada kansa ya ba kansa wani matsayi a hanyar Allah illa in kana alimin bi shari'atul mudahharati sai fa in ya zamo ya san shari'a a batsarkakewa mujmaliha wa mubayyaniha da wanda yake abin da yake mujmali a cikin ta da abin da yake mubayyani wa nasiha wa mansuha ya san nasiyinta da mansuhinta wa hasiha wa amiha ya san hasinta ya san aminta biya sulamin farada fi jamil aqalim inda da zai zamo shi kadai aka samu a kowace ƙasa a kowane bangare na duniya lakafa ahalaha fi jami'i ma yatlubunahu min al-ilmi da ya wadaci ma abuta wannan bangaren na kasar a cikin duk abin da suke nema na daga ilimi kuma lam yablugh ila hadhihi darajati wanda bai kai wannan matsayin ba falaysa huwa minkum mal rijali to shi dinan bai cikin manyan mazaje walaysa lahu tasadduru fi dariqi ba daidai bane ya ce zai ba kansa wani matsayi a wannan hanya wannan hukumu hukumu ba'ari talabatil ilmi hukuncinsa ɗaya da hukuncinsa bai wuce hukuncin sashen masu neman ilimi ba ɗaliban ilimi irshudun nasu min al'awami ya iya shirya da mutane daga wanda suke jahilai ila bari hakami dinihim zahira zuwa wani bangare na hukunce-hukuncen addini wanda yake a fili wale salahu fi dariqil qaumi qadamu amma ba shi da diga-digi a hanyar bayan Allah sufaye shi dinnan bai fara taka kafarsa ba akan hanyar su لأنها كلها طريق غيب غير محسوس ko غير محسوس للناس domin ita hanyar sufaye gaba ɗayanta hanya ce ta gaibi wadda ba ganinta ake ba ga mutane wama ta mayyazal fuqara wa anil fuqaha'i illa bi hadhihi dariqa su wanda suke fakirai sufaye ba su ware kansu ba ko ba su bambanta ba daga wanda suke masana fiqhu sai ko da wannan hanya fa hadu ilman bi aqami shari'atu asrarihim su sufaye sun kewaye sani da hukunce-hukunce na shari'a da asirranta shi yasa sun san abin da masana fikihun suka sani kuma sun san wani abu ko wasu abubuwa da yawa wanda su masana fikihun ma ba su sani ba wallahu ta'ala ala Allah ta'ala shine masani wa fiha ya zo a cikin durarul gawas din da an afraluddin daga shaw afraluddin idan masu ila yayin da aka tambaye shi shaw afraluddin anil mashayikh zahirin bi anfusihim daga shehunan da suke ta kokarin su bayyana kansu aljalisi na fizzawaya masu zama a zawiyoyi bigar izini mashayihin ba tare da cewa shehunansu sun musu izini ba wa ba'du ya ce bayan wannan fakar kala lawal hakim ubangiji wanda yake gwani ya fada ya lakta bi ta'ala bila kalmatin sawa'in bayna na wa bainakum ya kuma asubin littattafai da aka saukar tun da can ku zo zuwa wata magana wadda da mu da ku duk zamu haɗu mu aiki da ita Allah na abu da illallah shine cewa ba wani abu da zan bauta ba Allah ba wala nusu gabe sha ba mu ba tare da wani abu da Allah wala ta hiza ba runa ba ranar ba min dunillah kada wani a cikin mu wasu a cikin mu sirriki wasu a matsayin iyayen giji ba Allah ba fahimta wallo in ba su yadda da wannan bayani da aka yi ba ba su yadda su zo akan a koma ga bauta Allah ba da rukun Allah subhanahu wata'ala a matsayin shi kada ne abun bautawa suka juya wannan magana baya fa kulu to ku ce da su sha dubiya na musulmi ku yadda ku miƙa ku shaida cewa mu kan mun ba da kanmu ga Allah mun yadda ba abin bautawa sai Allah kul hazihi sabiliya ce ne da su wannan tafarki na ne adu ilallah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin bisa na san me nake faɗa ana man tabani da ni da duk wanda suka bi ni wa subhanallah barkiya tabbata ga Allah wa ma'ana min mushrikin bayan da za a yanzu mu a cikin masu tare da wani da shi والسلام عليكم أيها المشايخ الزاهرون في القرن العاشر yace ne muku gaisuwa ya ku wannan shehunne da suke bayyana kansu a wannan karni na goma aljalisuna linnasi bi gairi iznin wato ilahiyyin ilahiyya wanda suka zauna ga mutane ba da samun izini daga wajen Allah ba salamu sunnatul islami irin gaisuwa wadda musulunci yace ayi rira wadda take dajiya wa salula ta'ala an yi na ku ina roƙon Allah tabaraka ta'ala ya taimaka muku ala tahsili maqamil imani bisa a ce ma ku samu ku tabbatar da matsayin imani aw ba'arihi ko wani bangare na matsayin imani fi misli hadha zamani a irin wannan zamanin alladhi la yujadu fihi alqutu illa bil maut wanda abinci ya gagara sai zama mutum kafin ya samu abinci sai ya kusan kashe kansa wa'alam ku sani ana sa'ida mani ta'azabi bi nafsihi wanda yake mai arziki shine wanda ya gargadu shi a kansa wala mai tsarfin lawa izzata ligairi wanda Allah bai sanya shi gargadi ga waninsa ba ko dai mutum shi a kansa ya gargadu ko kuma bai gargadu ba to Allah zai sanya shi gargadi ga waninsa ma'ana a ga wani abu ya same shi wanda masu isina za su iya isina da wannan wata afafa an la'akali min biyuti ihwanihi fil wala'im ya kame daga ci daga gidajen yan uwansa a cikin liyafofi walima alati lam yurad biha wajhullah wadda ba ana yin ta dan Allah ba wala yujma lahum majmu'u ala da'anihim hatta yafrahu a bai tara musu jama'a ba su abincin su dan ya kunyata su fala yakmulu isha al asabi illa min as ya zama waje da jama'a da yawa yadda zai zamo abincin ma da suka yi yayi kaɗan a ringa aikawa kasuwa ana siyo abinci don waɗanda suka zo wajen a ce kowa ya samu irin yadda wasu suke yi a irin wannan matsayin don su nuna su masu jama'a ne aje da mutane da yawa sun fi waɗanda aka gayyata don abincin abincin ya zamo ya yi kaɗan ya zamo sai dai a ringa aikawa ana siyowa don wasu su samu wa gargara sai da ibrahim al-matuli radiyallahu anhu hakika sai da ibrahim al-matuli ya faɗa allah ya ƙara yadda a gare shi wa izzati rabbi na rantse da isar ubangiji na kullu fakirin la ya muddu sahibar da amin barkatul hafiya dola amihim duk wani mutasawufi duk wani wanda yake da awa cewa shi ya shiga hanyar sufanci da za a ringa gayyata sojan cin abinci ya je alhali shi din bai ƙari mai abincin da albarka ɓoyayya ba tsawon shekararsa abin da ake bukata shi muridi in ya je cin abincin nan ya ci sau ɗaya to ya bar wa wanda ya yi abincin albarkar da za ta wadatar da shi ko za ta amfana masa shekara guda amma ba ya ci abinci ya tashi ya bar mai abinci bai da komai sai asarar wannan abincin da ya ba ba haka ake ba wa ya hamilu anhu bala a tilkas sanati ya kasa ɗauke masa musibar wannan shekarar kulli ha gaba ɗayanta to laisa lahu an ya mudda ya dahu ila ɗami duk wanda yake ba a wannan matsayin ba ba daidai bane ya ce zai mika hannunsa ya ci abincin mai abincin wa qad malabikum ayyuhal mashayihu dufusukum al-qawiyya ila hubbi zuhuri الذي لم ير به إبليس في هذه الدار حقيقة kowanne masu da'awar shehuntaka zukatanku batattu ta karkata da ko zuwa san bayyana san a san da ku san bayyana da iblis ma bai yadda da haka ba a wannan duniya ma amani fi darar duniya min zulil bala'i alai tare ko da cewa shi iblis ya amince cewa tsawon rayuwar sananin duniya dai ba wata musiba da za ta saukan masa tunda ya roƙi Allah Allah ka saurara min qala fa innaka minal munzarina qala innaka minal munzarina ila yawmil waqtil ma'lum bil wa'd allazi wa'adahu Allah bihi da alkawarin da Allah ya masa minal inzari na cewa zai saurara masa ila yawmil qiyamah zuwa ranar alkiyama ko ko ba ku samu ma irin wannan alkawarin daga Allah ba wata saddartu kun gabatar da kanku li umuri ga wasu lamurra la mai halukkumullahu laha wanda Allah bai halice ku dan ita ba wala antum min aliya ko ba ku cancance ta ba wa hassanat lakum anfusukum ahwalan shaytaniyata zukatanku ta kawata muku wasu halaye na shaydan wa umuran da wasu lamurra man shawala wahm wal khayal da mafarata zato da dimuwa bi wasidatil istidraj al kamini bayna sifatay al mahwi wal isbat ba su da shigo-shigo da ake muku shigo-shigon da ake muku shigo-shigon da yake boyayye tsakanin takarda biyu da takardar shafewa da takardar tabbatarwa akwai takardar wadda za a rubuta abu a shafe akwai takardar da ake rubuta abin da yake tabbatacce ya hullahu ma ya sha'u wa yusabbit wa amallahu ta'ala qulubakum Allah ya makantar da zukatanku an dariqil hidayati daga tafarkin shari'a wa amala nufusakum ya karkatar da rawukan ku ila dariqil gawati zuwa tafarkin bata hatta zahara asaru zalika ala wujuhikum har gurbin wannan ya bayyana ga fusakun ku fata nabahu ayyuhal ihwan li nufusikum fadaka ya ku yan uwa ga kawunan ku qabla an yahulla bikum damaru tun kafin halaka ya saukan muku wa tubu ilallahi ta'ala ku tuba zuwa ga Allah tabaraka ta'ala an akalil harami daga cin haram wa shubuhati da kuma abin da yake shuba wa hatariku ku koma sana'a kar ku ce za ku dogara mai mutane za su kawo muku wa kulu min kasbiku ku ringa ci daga kasabin ku wala ta kulu bi dinikum kar ku ci da addinin ku a sufi wanda kuke amfani da sa riga ta gashi ku bayyana ku sufaye ne a ringa baku wa afu nufusakum ku ɓoye kawunan ku duk matsayin ma da kuka samu kar ku yadda mutane su sani hatayar arrakumul haqqo ila zuhuri har ubangiji ya bukatar da ku zuwa cewa ku bayyana imma bi amri min rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko dai ku samu umarni daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya qazatan wa mushafatan a watsake baka da baka wa imma bi izni shehin arif ko ku sami izinin shehi masani kar habarar dariƙa wanda yake ya san hanyar tafiya ga Allah walamin ku sani ana manna za a usafar rububiya cewa duka wanda ya jayayya da sufofi na ubangiji da ajli hawahu dan san zuciyarsa wakani abi ma ya sarfi sirri ya wadata da abin da yake bayyana a asirinsa wani jawahu da boyayyansa min hidabi daga s- maganganu wa ma'arif ko sanne wa kushufin ko kashafi wa mawaqifa ko matsayi da ake nuna masa wa ilqa'in nafsaniyin da jefarwa ta daga rai eh, ta daga rai wa na'atin shaydani ko sifa ta shaydan falas min Allah fi shay'in to wannan ba ruwan Allah da shi bal huwa min Allah fi fai bal yana cikin inuwa ne daban ba yana cikin hakikanin halara Allah ba na'udzu billahi minar ralal muna neman Allah ya kare mu daga bata badal irfani bayan mun san shi wa minan nukurani ko mu kawo mu dawo halin musu ba'dal imani bayan da mun ba da gaskiya wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ba wata dabara ga bawa a cikin barin wani abu daga abin da Allah ya ce ba daidai bane haka nan ba karfi ga bawa a cikin aikata wani abu daga cikin abin da Allah ya yi umarni da aikatawa sai ko da samun taimako daga Allah madaukaki mai girma qultu nace in ji sharif هذا الذي ذكره الشيخ الشعراني وانا ابن الشيخ الشعراني ambata بالنسبة لفقراء القرن العاشر dangane da masu da'awar shiga hanyar sufaye a ƙarni na goma wato daga shekara ta 900 zuwa shekara ta 999 huwa nafsuhu wasful adiya'i wa duhala fi kulli zamanin makani shi kansa shine siffar din masu da'awa da wanda suke shigegeniya a wannan tsari a kowane zamani da kowane waje a ko'ina haka suke adabul ibani ba a ruhun ma a bari ladabin yan uwa sashen su tare da sashi ilam ka sani anna zalika kasiru cewa wannan yana da yawa wa yatalahhasu fi ar umurin arba'ati ra'isiyya yana rayuwa a cikin abu guda hudu wanda suke manya wa qabla zikri hadhihi al-umuri kafin mu ambaci wannan lamuran yajibu an nujaddida lil ahi ma'ana ma'ani bi zalika inda sufiya ya zama wajibi musabuntawa ya zama wajibi musabuntawa dan uwa abinda ake nufi da wannan a wajen sufaye fa na guru zamu ce al'ahu inda alqawmi wanda ake kira dan uwa a wajen su sufaye man share kaka fil aqdi wal qawli wal fi'li shine wanda ya tarayya da kai dangane da kullun ka ma'ana abinda ka kulle a zuciyarka aqidarka da kuma fadin ka yana fada yanda kake fada yana aikatawa kuma yanda kake aikatawa ma'ana da zuciyarku da ayyukanku da maganganunku da suka zamo daya irin abin da yake zuciyarka shi ke zuciyarsa irin abin da kake aikatawa shi ke aikatawa irin abin da kake faɗa shi ke faɗa a ni fi asli zalika ina nufin asalin wannan wala ba su bi tafawuti fi nafsi hazil ashai ba laifi dan an sami fpp ta a ainihin wannan lamura iza wa qal ishtiraku fi asliha inda ya zamo an yi tarayya a asalin faman ramahu suluku dariqil qawmi dukkan wanda haɗuwa ta farkin sufaye ya haɗo shi da kai fa huwa ahuka ya zama ɗan uwanka wa aqrabu minhu wanda yafi kusa ce da shi wanda yafi kusa da kai fiye da wannan ma man jama'a kawai iyahu dariqatun wahidatu wanda dariqa daya ta hada ka da shi aha wa aqrabu minhu wanda yafi kusa ce ma daga wannan man jama'a kawai iyahu zaman wal makan wa shehu shine wanda da zamani da bigire da shehi duk suka haɗa ka da shi zamaninku ɗaya inda kuke ɗaya shehinku ɗaya fa hadhal ahu irin wannan dan uwan labu da an tuyi bahu ma batan halisata lillahi ta'ala dole ne a kaso shi soyayya tsarkakakkiya dan Allah tabaraka ta'ala faman ahabba shasim wanda ya so mutum la nau shariku fi dinillahi ta'ala domin yayi tarayya da shi a addinin Allah wa ibadati da bautar Allah fa huwa muhibbun fillah ya yi soyayya ne don Allah waka zalika ma ahabba shehu haka nan wanda duk ya so shehinsa li'annahu yu'arifuhu billahi domin yana sanar da shi shehin yana sanar da muridi ne da Allah wa bi ibadati yana sanar da muridi bautar Allah wa huwa muhibbun billahi shi ma yana son shehin ne don Allah wa man ahabba shehan wa man ahabba shahasan wanda ya so wani mutum li'annahu yatakaffalu lahu bi halli mashakil dunyahu domin wannan mutumin yana lamince masa da warware masa rikice-rikicen duniya min akalin kamar abinci in yau an tashi ba abinci zai je wajen sai karbo abinci wa shurbin ko abin sha wa kuswatin ko tufafi wa maskanin ko mazauni wai sahihu lahu bi zalika muwasalata ibadatillahi yana sauƙaƙe masa da sababin abin da yake warware masa da rikice-rikicen duniya yana sauƙaƙe masa sada bautar Allah tabaraka wa ta'ala a maimakon a ce lokacin sallah ya zo zuciyarsa na wani waje saboda ba abinci bai ci abinci ba ba abinci a gida a'a da ya faɗa wannan zai ba shi abincin saboda haka in lokacin ibada ta zo sai ya zama zuciyarsa na kan ibada don ko magana abincin an ɗauke masa wata wajuhi ilaihi da sa da fuskanta ga Allah fa huwa muhibbun fillah shi ma dai wannan masoyi ne na Allah in ya zama ana haka din dan Allah wa zalikal fa'ilul muslim haka nan mai aikatawa wanda yake kyautatawa idza qasada bi isanihi wajhallahi idan ya zama yana kyautatawa ne dan Allah ba yana kyautatawa bane dan cimma wata manufa ta duniya وما فعل ذلك الإحسان إلا لإعتقاده أن ذلك شاذ من أحباب الله bai aikata wannan kyautatawa ba sai ko dan ya dauka cewa shi wannan wanda yake ba haka din yana daga masoya Allah fa innahu muhibbun billahi ta'ala to shi ma za a ce masoyi ne na Allah tabaraka wa ta'ala ballau ahabbal insanu zawjaha zawjahu bari a gane anan da a ce mutum zai so matarsa ya annaha tuhassinuhu domin ita tana kare shi daga fadawa cikin abin da Allah ya hani daga gare shi watu sa'iduhu tana taimaka masa ala tafarrugi li ibadatin lahi bisa ya mai da hankalinsa ga bautar Allah bi idaratil manzili ta fuskar tafi da lamurran gida wani hau zalika da abin da ya kama da wannan fa inna hazal hubba huwa hubbun lillahi ta'ala to wannan soyayya ma za a ce soyayya ce dan Allah tabaraka wa ta'ala wa zalika law ahabba insanu alima min ulama'i haka nan da a ce wani mutum zai so wani malami daga malamai aw shay'an min al-mashayikh ko ya so wani shayi daga shehunne min al-ilmi alladhi yastafiduhu minhu saboda ilimin da yake karuwa da shi daga wannan malamin wa min ajli rizqi alladhi yasulu lahu bi sababi da sababin tafsasa da yake samu da sababin wannan malamin fa innahu bahu lil ilmi san da yake wa a ilimin idza kana li talabil ahirati ko innahu bahu lil muallimi san da yake wa malamin lilmu'allimi sanda yake wa malamin idza kana li talabil ahirati idan yana yi ne dan neman lahira wa ma inda Allah ta'ala idan yana yi ne dan neman abin da yake wajen Allah kana muhibban lillah to shi ma dai sai zama soyayya ce dan Allah shi yasa wannan shine bambanci tsakanin soyayya dan Allah da soyayya ba dan Allah ba fa idza ahbabta ayya muslimin in ka so duk wani musulmi li'annahu sharakaka domin yayi tarayya da kai fil masab allazi ta taqidu a tsarin da ka kudurce a zuciyarka a masaba da ka kudurce a zuciyarka ka kudurce annahu yurillah ta'ala cewa wannan zai yadda da Allah wala an tuhibbahu li shasi baka so shi dan jikinsa ba wala li surati surarsa wala an nafin ajilin tastadiruhu minhu ko da wani amfani na gaggawa wani amfani na duniya da kake nemo kake jawo shi daga gare shi kake bubbugar da shi daga gare shi balli lai fakat bar ka so shi ne dan Allah ta'ala fa inna hadha huwa al-akhul murad wannan shine dan uwan da ake nufi wata tafawutu baratun darajansa suna fifita ba daraja ɗaya bane yan uwan na Allah yan uwa ne na Allah amma kuma wani dan uwan ya fi wani bi hasabi shayhil muayyin dangane da shayhin da ya ayyana wal zamani wal makani wal mushakalati dangane da zamani kuma da waje da kama wa hadha al-ahu wannan dan uwan irin wannan dan uwan ya jibu lahu alayka huququ akwai haƙoƙi da yawa nasa wanda suke lalle a kanka la yajuzu tafridu fiha bai halatta kai sakace a cikin wannan haƙoƙin nasa ba wal ihwanu ala salasati aqsami yan wannan a iya kasa su gida uku al awwalu na farko man huwa fawqa da bakatika wanda yake burbushin da bakaka wa anta talam bayan fawqa da bakatika ka san cewa yana sama da da bakaka ba to ba matsayin ku ɗaya da shi ba yana gaba da kai fa za ya ji lahu alaika haqqul adabi wal hidmati wannan abin da yake wajibi gare shi a kanka shine haƙƙin ladabi da ka tsaya kai masa hidima ya qarubu min mali shaykhika alaika wanda haƙƙin da yake da shi a kanka yana dab da abin da shehinka yake da shi a kanka mata kana al mura'a fi zalika wajhallahi ta'ala matakar abin da za a lura da shi a nan ya zamo Allah ya da Allah inda za ka yi haka ne dan Allah tabaraka ta'ala wasani dan uwa na biyu man huwa fi martabakatika wa tabakatika ilman wahala wanda yake a matsayinka da darajarka dangane da iliminsa da halinsa iliminsa kamar naka halinsa kamar naka wa hadha laka alaihi mislu ma lahu alayka wannan yana da haƙoƙi a kanka irin yadda kai ma kake da haƙoƙi a kansa illa annaka tastahidu fi an tuwaffiyahu haqqahu sai dai abin da yake wajibi kai kai kokari a cikin kaga ka biya masa ka cika masa haƙƙinsa wala tudalibahu a bi shay'in min huquqika kakka ce zaka neme shi da wani abu daga haƙoƙinka wasalis na uku man huwa dunaka halan wada bakata wanda bai kai ikai ba a hali da matsayi falau alaika haƙun rif'i wal rahmati wal ihsani wal ri'ayati wal igra'i shi wannan yana da haƙoƙi a kanka haƙoƙin sun haɗa da ka tausaya masa ka ji kansa ka kyautata masa ka kula da shi kuma ka ringa rintsewa in yayi abin da ba daidai ba kaka ce duk wani abin da ya ba daidai ba sai ka kama shi da shi walau kana fi talamin zati shayika man yatabi ila hadhihi al-aqsami kulliha da a ce a cikin wala budda an tanzura ila al-ihwani hadhihi nazrata ba makawa ka dubi yan uwanka irin wannan duban in aratta an taslama min al-adabi matakan dai kana nufin ka samu kubuta daga halaka walau kana fi talabi zata shehika banyan tami ila zil aksami kulliya da a ce za a samu a almajiran shehinka wanda yake ya danganta ga wannan matsayin duka ya zama almajiran shehinka akwai wanda yake sama da kai akwai wanda yake kamarka akwai wanda yake kasa da kai to ji ba laikan tasta amila ma a kulli qismin ma yaliqu bihi min al-adabi ya zama ma wajibi ka amfani tare da kowane bangaren abin da ya dace da shi na daga ladabi wa hadha al-adabu wannan ladabin da aka faɗa lazimin bai da ko bainal mu'minina umuwa lalle ne lazimi ne tsakaninka da baki ɗaya mummunai gaba ɗaya ayaran kuma faƙar a ƙadar lahu ahadar uku wati bainal mumini domin allah da kansa ya ƙulla alkawarin yan uwantaka tsakanin mummunai bi kaulihi da yace innamal mu'minuna ikhwatu dahir dai mummunai yan uwa ne innamal mu'minuna ikhwatu dahir dai mummunai yan uwa ne wala farka fi hadha ba bambanci a nan bayan rijal wal nisa'i tsakanin maza da mata wal ahrar wal abidi ko yaya ko bayi was sigar wal kibari ko yara ko manya wa fil hadisi ya zo a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam fil abidi yake magana akan bayi wal mawali ko wanda suke barori wanda aka yanta yace ihwanukum su dinnan kar ku ga suna hannunku a matsayin bayinku ku ɗauka a'a kamar dabbobi suke ko wani abu a'a su dinnan yan uwanku ne hawalukum ni'ima ce Allah ya muku ja'alhumullahu ta ta'aidikum Allah ya sanya su karkashin hannayenku alhadis karanta hadisin har karshe walil imani shu'abun wa shara'i'u muta'addida imani yana da bangarori yana da shari'o'i daban-daban azamuha mafi girma a bangarorin imani shubatul mahabbatul halisa shine bangaren soyayya dan Allah soyayya tsarkakakkiya wanda aka ce duk wanda bai soyayya dan Allah ba to bai cika imani ba imanin sa ba cikakke bane wa anha ataduru jami'ul a'mal da gare ta baki ɗayan ayyuka take zuwa hasanatan a matsayin kyakkyawa wa sawaba da katarata in dai ba soyayya cikin Allah to duk abin da ake ma sai zama a banza fa innaka za ahabbta nabiyya sallallahu alaihi wasallam domin kai idan ka so annabi sallallahu alaihi wasallam masala sa'alta an sunnati zaka yi ta tambaya daga tsarin sa ya yake komai hatta ta amala ha sai ya zamo kana yin haka fa za alimta ha idan ka hatta ta alama ha har sai ka santa fa za alimta ha idan ka santa amilta bi hatta ta alama ha har sai ka santa fa za alimta ha idan ka santa ko tunda kai masoyi ne na manzo amilta bi ha sai kai aiki da ita walam ta turuka li ra'ayika aw li ra'ayi garika minan nas ba za ka yi daka batta ba yan wata fahimta taka ko wani abin da kai kake so ko fahimta ko son wani daga mutane a rajul imam ahmad imam ahmad ya fi da hadisi wa abubakar ibn abi shaybata haka nan abubakar ibn abi shaybata fi fil imani a cikin kitabul imani lahu ma wanda kowanne daga cikin su yana da kitabul imani imam ahmad yana da kitabul imani abubakar ibn abi shaybata yana da kitabul imani min dariki isa ibn asim ta hanyar isa ibn asim tsakanin abubakar ibn abi shaybata da imam ahmad a wafati shekara ɗaya ne shi abubakar na bishe bata yi wafati 239 imam ahmad yi wafati 241 min dariki isam ne har asimin sun fi da hadisin ta hanyar isam ne asimin kala yace haddathani adi ibn adi adi dan adi yamin hadisi wa huwa amil umar ibn abdul aziz al jazira ta yana shi ko gwamna ne na umar ibn abdul aziz umar ibn abdul aziz ne raka da dashi a matsayin gwamna mai kula masa da jazira wato abin da yake tsakanin dijla da furat a yayin nan kala ya ce ka taba ilayya umar ibn abdul aziz umar ibn abdul aziz ya rubuto min wasiqa amma ba bayan wannan fa inna lil imani fara'i'a wa shara'i'a wa hududan wa sunana hakika imani yana daga yana da abubuwan da aka faranta a cikin sa yana da tsare-tsare yana da iyakoki yana da hanyoyi to man istakmala has takmala al iman wanda ya cika wannan hanyoyi ya cika wannan farillan ya cika wannan tsare-tsaren to sai a ce imanin sa ya cika wa man lam istakmilha lam istakmil al iman duk wanda bai cika ta ba to za a iya cewa imanin sa bai cika ba fayin aish in Allah ya sa na rayu fasa ubayyinu halakum da sannu zan muku bayani akan ta fulla fulla hatta ta'amalu biha har ku dawo ku yi aiki da ita ku tsaya ku yi aiki da ita wayin amut in kuma Allah ya sa na mutu fama ana ala su batukum bi harisin da ba damuwa ne da zama da ku ba neman ne ba damuwa ne da zaman da nake da ku ba wa qad allaqahu al-buhari haqiqa buhari ya kawo wannan hadisin mu'allaqi fi kitabil iman a kitabul iman min sahihi daga jami'us sahih nasa alhamdulillah rabbil alamin